الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا نعم وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون Allah madaukakin sarki yace walau tare ya rasulullah da dai zaka ga izil mujrimuna yayin da su mujrimai sune kafirai la kisuru usihim inda rabbihim wato za su dinga kaskantar da kansu a wajen ubangijin su saboda jin kunya da sun karyata addini sun ki su yi imani da Allah gashi kuma lokaci ya zo shi dole yanzu za su yi imani da Allah ko suna so ko ba sa so wannan zai sa sai su dinga jin kunya suna kauda idanuwansu suna suna kauda idanuwansu suna kauda idanuwansu to sai su dinga sun koyar da idanunsu suna jin kunya sun karyata za a yi tashin alkiyama ga kuma tashin alkiyamar ta zo to wannan abun yana yasa sai su dinga sun koyar da kansu kenan hmm. rabbana sai su dinga cewa ya Allah ubangijinmu ko نعم eh rabbana absarna ma ankarna kenan sai su dinga cewa Allah Ubangiji absarna mun ga ma ankarna abinda muka yi inkarin sa min alba'asi na daga tashin alkiyama gashi mun gan shi a fili wasa mina minka tasdiqar rusuli kuma mun ji gaskata manzanni fi ma kazzabna wa fihi cikin abubuwan da muka karyata farji ina wai ka me da mu ila duniya zuwa ga duniya na amal salihan zamu kyawawan ayyuka zamu yi imani to ita duk mutumin da ya mutu da yi imani ba so don alahira ya ga wahala wannan imanin ba zai amfane shi ba shi imani yana amfanan mutum ne lokacin da kai imani a cikin duniya amma idan ka je lahira ka mutu ka je lahira to wannan imani ba zai maka amfani ba ke to shi ne sai na amal salihan za mu yi aiki kyakkyawa a duniya inna muki nuna al'an wato mu mun sakankance mun yi imani yanzu fa ma yanfa'uhum zalika wannan ba zai amfanar da su ba wala yarji'una ba za su dawo ba wa jawabu law wai jawabin law din nan na ra'aita amran fazi'a eh da zaka gani to da zaka ga abu mai tada hankali Allah ya kiyaye
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah madaukakin sarki yace walau ina da mun so la'atina kullu nafsin hudeha da sai mu ba kowace rai shiriyarta fata ta bibil imani sai ta yi shiryu da imani wa da'ati da kuma biyayya ga Allah duk tiyarin minha daga zaki daga gare ta to abun ba daga gare ta bane daga Allah ne tabaraka wa ta'ala idan Allah bai so mutum ya musulunta ba to ba zai musulunta ba duk yadda ka masa wa'azi ba zai gamsu ba ka san dai karshen ta mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da idonsa kaga ya kasa imani kam to me zai gani ya imani eh kaga dai halittar da baka taba ganin irin ta ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai nasa ai ba irin na kowa bane to amma kaga kafirai sun gan shi amma sun kasa imani da shi to ba wani aya kuma da za su gani su yi imani da shi sallallahu alaihi wasallam ba haka lamarin yake Mm, na'am Mm, shi ne la'atina kullu nafsin hada walakin haqqal qawl eh walakin haqqal qawlu sai dai wato zance ne ya gaskata daga gare mu Allah ya yi alkawarin ba za su gane ba kenan ba za su yi imani din ba
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا shine fazuqu bima nasitum liqa'a yawmikum hadha wa zuqu azabal khuld bima kuntum ta'malun Allah madaukakin sarki sai yake gaya musu yace walau shi ina al'atina kullu nafsin hudaha ai da mun so kowace rai da sai mu ba ta shiriya sai ka ta yi imani walakin haqqal qawlu minni sai dai zance ya tabbata daga Allah cewa ba za su yi imani wannan Allah yana bawa manzon Allah hakuri ne sallallahu alaihi wasallama saboda idan ya kira zuwa ga Allah ya kira su zuwa ga Allah su kafiran suka ki su yi imani to sai hankalin annabi ya tashi to sai Allah yake ce masa a'a zaka kashe kanka ne eh dan ba su yi imani ba ai ba daga gare su bane daga gare ne da na so dole su su yi imani bani Isra'ila da suka yi taurin kai Allah ya ce su riƙi taura suka ki sai Allah ya sauko da wani katon dutse ya zo daidai kansu kowa ya daga kansa sai ga dutsen zai danne shi sai a ce ɗayan biyu ko ku karɓi attaura ko dutsen nan ya danne dole sai suka amsa suka ce sun yi imani sun karɓi attaura saboda haka duk wanda kaga ya kafirce Allah ne ya bashi haka kuma Allah ya nufa da Allah ya so bai isa ba dole ya imani kenan ina yace wa zuqu azabal kulli ku ɗanɗani azaba wato ta dawwama in sun shiga wuta za su dawwama a ciki bima kuntum ta'amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa minal kufri na daga kafirci والتكذيب لقرية منزلني
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها كروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah madaukakin sarki yace inna ma yu'minu bi ayatina wato hakika wanda suka yi imani da ayoyin mu shine alqur'ani allazina idza zukiru biha sune wanda in aka musu wa'azi da alqur'ani ko aka karanta musu alqur'ani to sai qur'ani ne shiga zuciyoyin su karru sujjadan sai kaga sun fadi sun yi sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim sai kaga sun hada sujjadar da subhanallahi wa bihamdihi wato tsarkake ubangiji kenan ai kalu sai su dinga cewa subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi godiya ma ta tabbata ga Allah shi wannan subhanallahi wa bihamdihi din nan idan mutum yana karanta subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 tsakanin raka'atayn alfajr da sallar asubahi to zai dawo mai arziki sosai Allah zai baka kuɗi masu yawa wadda aka dunga son kuɗi sai ya ɗauka wannan shehu mu shehu abul fatai shi ya babu wannan sirri in dai mutum yana so ya rabu da talauci ya dinga ganin kuɗi masu ƙarfi aljihunsa da akawun ɗinsa to idan aka yi raka'atayn alfajr sallar asubahi kafin a yi sallah a shiga sallah to ya karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah ɗari ɗaya idan kana yi ko wata ɗaya ba za ka yi kana yi ba za ka ga canji a rayuwa sosai ƙwarai da gaske wannan sha'abul fatih ne ya babu lallai a dinga yi dan an ce a ƙarƙashin ta Allah yake azurta mutane ita subhanallahi wa bihamdihi din nan subhanallahi alazim astaghfirullah to ba shakka inda ana yin ta tsakanin sallar asubahi raka'atayn alfajr kai da sallar asuba inda zaka dinga yin kafa ɗari to zaka ga kuɗi masu yawa da gaske suna shigo ma ni kuma shaida ne eh shaida ne gaskiya ne eh to to ya kamata a dinga yi wa hum la yastakbiruna su ba sa girman kai anil imani ga barin imani da Allah wa ta'ati da biyayya تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما مما رزقناهم ينفقون تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون su wa'annan bayan Allah siffar su sune tatajafe junubuhum wato suna suna suna suna suna suna janye hakarkarin su anil madaji bisa shimfudi wato suna tashi daga shimfudar su yad'una rabbahum sai su dinga bautawa ubangijin su kaufan min iqabihi suna yin haka kuma saboda tsoron azabar Allah wa dama'an saboda kwadayi fi rahmatihi wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma cikin abin da Allah ya azurta su yunfiquna suna sadaka da shi saboda haka lalle mutane su yi kokari su dinga tashi suna yin tahajjudi wannan shi ake cewa tahajjudi idan mutum yayi bacci ko da awa ɗaya ne to yayin ya tayi farka daga baccin to ya tashi yayi alwala ya raka'o'in sa to shi ake cewa tahajjudi mutumin da bai bacci ba kuma ya tashi tun farkon daren bai bacci ba ibada yake har gari ya waye to shi ake ce masa qiyamul layl wani yayi qiyamul layl kenan amma in dai zaka yi bacci ka tashi to wannan tahajjudi kenan eh shine irin sallolin da ake cikin dare din nan Mm.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya ce rai ba za ta san abin da muka koye mata ba wato abin da zai faranta mata idanunta ya sa idanunta ta yi sanyi na alherin Allah kenan Allah ya ɓoye sai an je lahira za a je a ga daɗin da ba taɓa shiga irinsa ba jaza'an wannan sakamako ne bi ma kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya duk abin da kaga Allah ya saka maka da shi a lahira sakamakon ayyukan da kake yi ne a duniya idan kana ayyukan alkhairi to idan ka je lahira Allah zai saka maka har ya maka ƙari akan ayyuka da kake yi kenan amma idan baka ayyukan alkhairi to matsalar rashin ayyukan alkhairi sai mutuwa ta zo kuma sai mutum ya kasa mutuwa da imani to shine abun tsoro eh duk wanda ka ganshi a bayan ƙasa buge-bugensa ya samu ya mutu da imani baka ga duk littattafan nan da ake karantawa littattafan hadisai ne littattafan furu'a ne littattafai ne na kowane fanni na musulunci zaka ga malami ya tsufa ya nemi ilimi ya tsufa har ya tankware saboda tsufa amma idan ya rubuta littafi ƙarshen abin da zai faɗa a littafin wa nas'alullaha husnal khatima muna roƙon Allah Allah samu mutu da imani jama'a mutane su yi ta addu'a Allah sa a mutu da imani Eh, duk abin da kai a rayuwar duniya idan sakan ɗin fitar ranka ya zo shi baka mutu da imani ba to shikenan fa mutum ya shiga uku Eh, duk abun ya dawo shirme Eh, shi yasa ƙarshen shi ake bukata ba farkon ba Eh, kai dai ƙarshen ka yayi kyau akwai wani daga cikin bayin Allah yake cewa yayi mafarki ya ga zatin Allah kusan sau dubu yana gani yana mafarkin Allah yace amma abin da yake tambayan Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ubangiji ya zan yi in cika da imani yace to abin da aka gaya masa sai ya bashi wata addu'a yace idan kana yin ta zaka cika da imani ita ce kace Allahumma bi hurmatil husaini wa akihi wa ummihi wa abihi wa jaddihi wa banihi najjini min al-gammi alladhi ana fihi warzuqni bi nuri ma'rifatika ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin ita ma in kana karanta wannan kafa uku ita ma bayan raka'atul fajr da sallan asubahi din ake so a yi ta ya ce Allah ne ya gaya masa imamu shafi'i ma abu hanifa ne shi yake faɗan wannan to yace idan ana yin haka to in Allah ya yarda mutum zai mutu da imani akwai wannan kuma kaulani shi kuma yana cewa shi ma wani babban malami ne yace ya haɗu da bayin Allah ya haɗu da kadir yake tambayansa cewa ya zan yi in samu in mutu da imani sai kadir ya ce masa na haɗu da annabawan Allah da yawa ina tambayansu wace addu'a za su bani in samu in ina karanta ta in mutu da imani yace na tambayi annabawa da yawa ban samu amsa ba sai da na haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da na haɗu da manzon Allah na tambayi manzon Allah nace wace addu'a zan dinga karantawa don in samu in cika da imani sai manzon Allah yace sai na tambayi Jibrila to manzon Allah ne da ya tambayi Jibrila sai Jibrila yace sai na tambayi Rabbul Izzati sai na tambayi Allah to da ya tambayi Allah to shine sai ya bashi wata addu'a yace a dinga karanta ta ita ce duk sallan farilla in ka idar ka karanta ayatul kursi daya sai ka karanta amanar rasul har karshen ta kafa daya sai ka karanta qul illahumma malikal mulki tutal mulka man tasha kafa daya sai ka karanta qul illahumma ma eh shahida allah kai annahu la ilaha illa huwa al malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim inna ad-dina inda allah al islam zuwa nan sai qul illahumma malikal mulk afa daya sai qul huwallahu daya falaki daya nas daya sai fatiha idan mutum yana karanta waɗannan bayan sallah to shi ma zai samu cikawa da imani oh da ƙarshen nan shine abin tsoro kowa abin da yake tsoro ƙarshe eh zaka ga mutum akwai wani hadisi da annabi ya faɗa mai ba da tsoro manzo Allah ya ce zaka ga mutum yana aiki irin aiki na 'yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u har sai ya dawo tsakaninsa da shiga aljannan sai kaman zira'i ɗaya sai Allah ya juya littafinsa faya amalu bi amali ahalin nari faya da kulha sai ka ga lokaci guda dab da fitaransa sai ya aiki irin aiki na yan wuta sai ya mutu ya shiga wuta Allah ya kiyaye annabi kuma yace zaka ga wani yana aiki irin aiki na yan wuta din yana ta ayyukansa irin na yan wuta sai ya zo tsakaninsa da shiga wutan bai wuce zira'i ba sai Allah ya juya littafinsa sai ya aiki irin aiki na yan aljanna sai ya mutu ya shiga aljanna to shi yasa kake ga waliyan Allah duk waliyi yadda ya kai da kusancinsa da Allah abin da yake roƙon Allah Allah ya sa ya cika da imani a zamanin shehu tijjani radiyallahu anhu akwai wani almajirin sa ya rasu shehu ya sallace shi to sai mutane suka dinga cewa kai wannan bawan Allah ya yi sa gashi ya mutu yana almajirin shehu tijjani gashi shehu ne da kansa ya sallace shi ai shi kan dan aljanna ne sai sai shehu tijjani ya ce idan yana karanta ayatul kursiyu kafa ɗaya duk bayan sallah ba kaga ya tunkuɗe wannan abin da ake faɗa ba duk abin da suke ganin shi ya sallace shi almajirinsa ne duk da manoni da manzo Allah ya mar gaskiya ne amma sai shi tijani ya ce sai dai idan yana karanta ayatul kursi kafa ɗaya bayan sallah ita ma annabi ya ce duk mutumin da yake karanta ayatul kursi kafa ɗaya bayan sallah abin da zai shiga tsakaninsa da shiga aljanna abin da zai hana shiga aljanna sai dai in bai mutu ba saboda haka ƴan uwa duk irin wannan a dinga karantawa na'am jaza'an bima kanu ya'maluna sakamako ne da abin da suka kasance suna aikatawa أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun wannan ayar kuma dalilin saukanta akwai wani kafiri ana ce masa ugbatu shi wannan ugbatu sai suka haɗu da sayyidina ali to sai suka yi kaman jayayya haka to shikenan da sayyidina ali yayi magana sai wannan ubbatun sai ya ce masa kai shu kai yaro ne shekarun ka ba su da yawa kaza kaza kai eh dai kaman ya ci mutuncin sayyidina Ali. to ka san na Allah in ka taba shi Allah ba zai barka ba sai sayyidina ali ya ce kai fasiki ma to ce masa da yayi fasikin nan kawai sai ga mala'ika jibril ya zo da ayar nan sai Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawuna yanzu da mumini da fasiki za su yi daidai ai ba za su yi daidai ba yawwa أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون amma allazina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'awa nuzulan bima kanu ya'malun Allah madaukakin sarki ya ce amman lazina amu amma wa'annan da suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka yi ayyuka nagari kaman ba da farillai da nafiloli kenan Allah ya ce falahum jannatul ma'awa wato makomarsu aljanna ce kuma nuzulan za a ba su masauki idan suka shiga aljannar za a sauke su za a musu diyafa abinda za a fara ba su na sauka za a musu diyafa ne bima kanu ya amaluna da abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi ke.
وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأما الذين فسقوا فمأويهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Allah madaukakin sarki ya ce kaga wayannan fasaku da suka kafurce suka kafurta suka karyata mun annabawa to su kan fafa ma'awaihumun nar makoman su wuta ne Allah ya kiyaye mu kullama aradu an yakhruju minha duk lokacin da suka yi nufin za su fito daga cikin wutan ba suka ji azaba ya musu yawa sai su nemi za su fito daga cikin wutan to uidu fiha mala'iku sai su ne da su su danna su a cikin wutar wa qila lahum sai mala'iku su ce musu zuqu azaban nar ku dandani azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibuna wannan da kuka kasance kuna karyatawa a duniya
ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah madaukakin sarki yace su wayannan mushrikan kafiran zamu ɗanɗana musu azaba tun daga nan duniya ita ce azabar duniya bil qatl zamu sa a kakkashe su a wajen yaki wal asr kuma a ribace su wal jadabi sinina kuma za a jarrabe su da fari a shekaru ana cikin fari wal amradi da cututtuka dunal azabil akbar kafin nan kuma in suka mutu za a musu azaba a lahira za su haɗu da babbar azaba a lahira la'allahum yarji'una ila al-iman ko su za su ji tsoron Allah su dawo zuwa ga imani ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمون منتقمون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون Allah ya ce wa man azlamu ai la ahada azlamu ke wato dukkan azzalimai babu azzalimi kaman wadda za a masa wa'azi da ayoyin alqur'ani summa a'rada anha sai ya juyar da kansa ya bawa alqur'anin baya Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimuna inna haqiqa mu Allah muntaqimuna masu yin azaba ne minal mujrimina mujrimai za mu musu azaba su ne kafirai Allah kiyaye mu ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل wato wan Allah madaukakin sarki yace hakika mun bawa annabi Musa at-taura kamar yadda nake gaya mana jiya wani hadisi to sai Allah yace masa fala takun fi miryatin min liqa'i Allah yake cewa manzo Allah karka kasance cikin kokonto na saduwa da shi saboda manzo Allah ya sadu da shi annabi Musa har sau uku ya sadu da shi lokacin da zai je Isra'i da Mi'raji ya ganshi a cikin kabarinsa yana sallah inda kasifil amar wajen wani yashi ja haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na wuce shi a kabarinsa a wajen wani yashi ja yana sallah sannan kuma da aka je aka tara su a Baitul Maqdis nan ma ya ganshi sannan da ya je sama ta shida nan ma ya ganshi to shine Allah ya ce fala takun fi miryatin karka kasance cikin kokonto min liqaqi ihi wajen saduwa da shi waj'alnahu Allah yace muka sanya shi annabi Musa ko kuma at-taura littafin nasa hudan ya dawo shiriya ne li bani Isra'ila ga su bani Isra'ila ke وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون na'am جعلنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah madaukakin sarki ya waje- yace waja'alna minhum a'immatan sai muka sanya shugabanni a cikin su su bani Isra'ila yahduna nasa bi amrina wato suna shiryar da mutane da lamarin mu da shiryar mu kenan. lamma sabaru yayin da suka yi hakuri ala dinihim bisa addinin su wa alal bala'i da kuma suka yi haƙuri akan bala'i min aduwihim daga maƙiyansu saboda duk mutumin da zai kira zuwa ga Allah to sai yayi haƙuri zai haɗu da abubuwa marasa daɗi ahlan wa sahlan bikum labbaikum ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan na إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah fima kanu fihi yaktalifun Allah madaukakin sarki yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna rabbaka idan Allah ya ce wa manzo Allah hakika ubangijinka nan to annabi yana jin daɗin wannan kira da Allah yake masa inna rabbaka hakika ubangijinka huwa yafsilu bainahum shine zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyamati ranan alqiyama fi ma kanu fihi yattalifuna cikin abin da suka kasance suna saɓani min amrin dini a cikin sha'anin addini lamarin addini Mm.
أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون Allah madaukakin sarki yace awalam yahdi lahum shin bai bayyana bane gare su su kufaru makka ta kafuran makka kam ahlakna min qablihim ai da yawa muka halaka wato qurun min alquruni alqurun wato karnoni da yawa Allah ya ce mun aiko musu da manzanni suka kafirce muka halaka su yamshuna fi masakinihim ai suna tafiya a guraben gidajensu fi asfarihim ila sham wa ghayriha su mushrikan makka ai suna tafiya suna zuwa sham Siriya kenan suna tafiya suna ganin gidajensu inda muka halakar da wayannan kafiran suna gani yace wannan fa ya tabiru ya kamata su lura inna fi zalika laayati hakika a cikin wannan akwai ayoyi masu shiryarwa akan lalle akan kudurar Allah tabaraka wataala afala yasmauna shin ba za su kasance suna ji ba sama'u ta dabburin irin ji na tunani watti'azin da kuma wa'azi ai ya kamata su ji su yi tunani kuma su wa'azu أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون Allah madaukakin sarki yace awalam yarau shin ba sa gani ne anna nasuqul ba ai mu ne muke kora ruwa inji Allah ilal ardil juruz zuwa ga kasar da ta bushe kasar da ta bushe allati la nabata fiha wadda babu tsire-tsire a kanta sai Allah ya koro ruwa sai kaga kasar bayan da ta bushe sai kaga kasar ta rayu sai kaga har ire-ire suna tsire-tsire suna fitowa a ciki Allah ya ce fa nubruzu bihi zar'at sai kaga mun fito da tsire-tsire ta akulu minhu an'amuhu wadda dabbobinsu za su dinga ci wa an fi da su kansu su dabbobi su ci tsire-tsiren su ko mutane a dinga cin abubuwan kayan marmari Allah ya ce afala ya musiruna ba za su dinga kallo bane suna ganin wa'annan abubuwa suna lura su san lalle mu muna da iko akan dawo da su idan suka mutu
ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين sai kafiran su dinga cewa mu'minan wai yaushe ne ne Allah zai hukuncin tsakanin mu da ku ne tunda kun ce za a yi hukunci ranar alkiyama to yaushe za a yi hukuncin ne in kuntum sadiqina in dai kun kasance gaskiya kuke yi cikin abubuwan da kuke faɗa قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم قل ينظرون يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون الله مدوكين سركي yace قل يا رسول الله kaga ya musu ya رسول الله يوم الفتح wato ranan da za a yi hukuncin bi in zalil azabi bihim lokacin da ranar da za a saukar musu da azaban to ai la yanfa'u allazina kafaru imanu wato su kafirai imanin su da za su ce ai rabbana mun ji mun gani yanzu mun yi imani a lahira ba zai musu amfani ba duk imanin da baka yi shi a duniya ba dan ka mutu ka je lahira ba zai maka amfani ba wala hum yanzaruna kuma ba za a saurara musu ba a ce su tuba ko a karbi uzurin su duk Allah ba zai musu haka ba tunda sun mutu ba su yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Arif anhum wantazir innahum muntazirun Allah madaukakin sarki yace ya Rasulullah fa'arif anhum ka kauda kai daga barin su ka rabu da su wantazir inzalul azabi bihim wato ka saurara musu azaba za ta sauka a gare su innahum muntaziruna su ma suna nan suna sauraron cewa wani abu zai same ka ko zaka mutu su huta da kai wa hadha qabla al-amri bi qitalihim wannan aya ta sauka ne kafin a umurci manzo Allah da ya yake su
سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما to wannan sura ita ce ake ce mata suratul ahzab wato surar da kafirai suka taru suka yi gayya suka zo akan za su tumbuke musulunci kenan a Madina ayoyinta 73 ne eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina aka saukar da ita tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillah Allah ya ce ya kai wannan babban annabi wato ittaqillah ka ji tsoron Allah amma abin da ake nufi wato dum ala taqwahu ka tabbata akan tsoron Allah shi kan manzo Allah ya kan tsoron Allah yake irin waɗannan ayoyi abubuwan da Allah yake gaya manzo Allah sune malaman tafsiri suke cewa al-kitabu lin-nabi wal muradu ummatu Eh, maganar Allah da annabi yake ai kai baka isa Allah yayi magana da kai ba manzo Allah shine abokin maganar Allah to da shi Allah yake magana to sai kaga Allah ya jefo maganar amma ba wai annabin bane ake nufin shi ya ji tsoron Allah shi manzo Allah ya kan tsoron Allah sa yake to shi yasa in malaman tafsiri suka zo sai su ce dum ala taqawahu wato ka tabbata akan tsoron sa ya rasulullah wala tu'il kafirina wal munafiqina kada ka bi kai biyayya wa kafirai da munafikai wannan duk da mu ake ba da manzo Allah ake fi ma yukalifu shari'atika inna Allah kana aliman hakima Allah ubangiji haka yake ya tabbata aliman masani ne bima ya kunu hakiman kuma gwani ne cikin abin da yake dabbartawa a cikin halittarsa واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا tabi ma yuha ilayka min rabbik inna allaha kana bima ta'maluna kabira Allah madaukakin sarki yace wattabi ma yuha ilayka kai biyayya ga abin da aka maka wahayi min rabbika daga ubangijinka shine alqur'ani inna allaha haqiqa shi allah kana bima ta'maluna kabira haka yake allah wato kabiran masani ne mai bada labari bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله wakila wato ka dogara ga Allah fi amrika a cikin lamarinka duk abinda dai ake nufi ka dawwama akan dogara ga Allah din kenan wa kafa billahi wakilan hafizan laka Allah ya isa mai kiyayewa a gare ka da kai da al'ummarka ya rasulullah
ما جعل الله لرجل من كلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدئياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
ما السبيل جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل Allah madaukakin sarki yake cewa ita wannan aya ta sauka kan wani munafiki ne wanda ake ce masa Jamilu sunansa Jamilu to yana da shakiyanci da yawa irin mutum ne mai ba da dariya haka ya san wani za ka samu a cikin mutane mai son ba da dariya ne to shi kafiri ne bai musulunta ba amma kuma yana da ba da dariya a cikin mushirka to sai yana cewa ai shi zuciyarsa guda biyu ne a kirjinsa nan ba zuciya ɗaya ce da shi ba zuciyoyinsa guda biyu ne saboda haka zuciyoyinsa kowace ɗaya ma ta fi ta manzan Allah shi ne Allah ya karyata shi a nan ya ce ma da Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi babu wani wato mutum da Allah ya sanya masa zuciya biyu a cikin kirjinsa babu shi wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna ummahatikum akwai kuma zihari da larabawa suke yi kafin zuwan musulunci mutum yana tare da matarsa sai ya ce in yana so ya kaurace mata ko suka yi faɗa ko wani abu sai ya siffanta ta ya ce ke in na sake wata mu'amalar aure da ke kamar na yi da mahaifiyata ko ya siffanta wani abu na jikinta ya ce bayan kin nan kamar bayan mahaifiyata to a zamanin jahiliya in ka faɗi haka shikenan aure ya mutu to da musulunci ya zo sai ya ba da dama idan hakan ta kasance Allah ya sauka to abin da za a yi za ka yanta baiwa ne in ka yanta baiwa ko ka yi azumi guda 60 a jere ko ko yawwa ko ka ciyar da miskinai to idan kai haka shikenan sai ka koma zuwa gare ta ka yi maganin wannan zihari din kenan to duk ma wannan katsalandan ne me yake sa mutum ma da wannan maganganu marasa daɗi to shine Allah nan yake faɗa yake cewa da kuma tabanni shine Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum abna'akum ajabin ana yin haka idan mutum wani kaga wani ya burge ka wani yaro mai ladabi ko mai tarbiya sai ka rike shi sai ka gaya wa mutane ka ce wannan yaron na mai da shi ɗana idan na mutu zai gaje ni in ya mutu shi ma zan gaje shi tabanni kenan to suna yi a zamanin da har manzo Allah ma ba yayi da wannan ba yawwa ya sunan sahabin nan da manzo Allah eh zaid zaid ibn al-harisa manzo Allah ya tabanni da shi to sai Allah ya ruguje abun gaba daya shi zaidun ma matarsa bayan ya sake ta sai manzo sai Allah ya daura masa aure ya daura wa manzon Allah aure da ita eh shikenan kawai Zainab bin sai Allah ya daura masa aure da ita shikenan sai ya zamanto an ruguje wannan abu to sai mushrikai suka dinga maganganu suka cewa Annabi Muhammadu ya auri matar ɗansa. to sai Allah ya ruguje abun ya nuna abun ba haka ba yake shine Allah ya ce wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum dan rana da kuke sawa irin na tabanni din kenan ai ba ƴaƴanku bane zalikum qaulukum bi afwahikum wannan maganganun da kuke ne a baki a bakunan ku kawai amma wallahu yaqulu al-haq shi Allah gaskiya yake faɗa wa huwa yahdi sabil kuma shi yake shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به walakin ma ta'ammadat qulubukum wa qala Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki yake cewa ud'uhum li aba'ihim ku kira su da iyayensu kowane mutum a kira shi da sunan babansa huwa aksab indallahi shine yafi adalci a wajen Allah a kira mutum da sunan iyayensa fa in lam ta'lamu aba'ahu idan ba ku san sunan iyayensu ba to fa ikwanukum fid din yan uwanku ne a cikin addini kawai a ce ya dan uwa ne yadda ake cewa ya aki da larabcin nan to shi kenan kuma ka san sunan mutum ba dai dan uwanka ne amma in zaka kira ka kira da sunan babansa in ka sani yawa mawalikum ko kuma abu ababan jibintan ku ne walaysa alaikum junahun fi ma aqtatun bihi amma ba ku da laifi cikin abubuwan da kuka kuskure fi zalika a cikin haka walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abinda zuciyoyinku suka yi da gangan bayan Allah ya hana ku kuma kuka zo kuna yi to shine kuskure wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance haka yake gafuran mai yawan gafara ne kuma rahiman mai jin kai ne
أن aya daya bismillah النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك ذلك في الكتاب مسطورا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah madaukakin sarki yace annabiyu aula bil mu'minin wato annabiyu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aula shi yafi dacewa ko shi yafi cancanta bil mu'minina min anfusihim ga mu'minai da kayukansu manzo Allah kowaye ka dauka annabi yafi kanka a wurinka imaninka ba zai cika ba sai ka yarda lallai har a cikin zuciyarka cewa annabi Muhammadu ya fi ka zaka iya bada rayuwarka saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan haka ake son mumi har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Bukhari wanda Abu Hurairah ya ruwaito hadisin yana cewa ni dinnan duk mumini ya ji a cikin zuciyarsa cewa na fi masa kansa na fi masa ransa na fi masa kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma mu'minin taraka mala falyarisu asabatu wa in taraka dainan aw diya'an yace falyatini fa ana maulahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mu'minin da ya mutu ya bar dukiya to masu gadon su je su gaje shi yace amma duk mu'minin da ya mutu ya bar bashi ko wata damuwa to a zo a same ni ni zan biya ya rasulullahi saboda haka jama'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya aiko mana shine hujjar Allah a bayan ƙasa to ga yadda zamanin mu kuma ya dawo wani zamani abin tsoro malamai masu wa'azi yanzu su suke raba mutane da annabi Muhammad me wa'azi fa Eh, ina jin wani kwanan nan a rediyo yana wa'azi yana cewa wai idan mutum ya ce a bashi dan Allah dan annabi kada a bashi a baka dan Allah dan annabi a ce kar a baka Ai, kaga an shiga wani hali kenan shi annai muhammadun nan faranan alkiyama gaba ɗaya in Allah ya tashe mu zai haɗa mu a wuri fi sa'idin wahidin mutanen farko da na ƙarshe idan Allah ya haɗa mu a wurin Allah zai yi fishi fishin da bai taɓa yin fishi irinsa jama'a suna tsirgara na ta sauko ƙasa ƙwaƙwalen mutane suna ta zubar da gun- zufaya wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zufan ya zo masa kubrinsa wani ya zo masa cibiyarsa wani kan ma ya lume shi gaba ɗaya kamar ka samu ƙwandala ka jefa ta a cikin durom ai haka kawai za ta yi ta gani a saman ana cikin wannan hali Allah ya yi fishin da bai taɓa fishi irinsa ba jama'a su rasa yadda za su yi sai malamai a cikin al'umma sai su ce ya kamata haka za mu zauna cikin wannan bala'i ya kamata mu je wajen annabawa su Allah ya aiko mana su roƙa mana Allah Allah ubangiji ya mana hisabi dan aljannan ya tafi dan aljannarsa dan wutan ya tafi wutarsa a huta da wannan bala'i to shikenan sai a ji a samu annabi adamu a masa kirari a dinga anta abul bashar kai ne uban mutane kai ne wanda Allah ya halicce ka wato da hannun kudurarsa baka ga halin da muke ciki bane ka roka mana Allah Allah ya mana hisabi wannan bala'i yayi yawa annabi adamu sai ya ce a ni Allah ya hana ni cin bishiya na ci saboda haka ina tsoro kada in je wajen Allah nema muku gafara Allah ya tada wannan zancen nafsi nafsi ni ma ta kaina nake ni ma ta kaina nake izhabu ila gairi ku tafi zuwa ga wani na a zo wajen annabi nuhu shi ma a masa wannan kirari yace ni da nayi addu'a gaba ɗaya aka halakar da duniya gaba ɗaya ina tsoron Allah izhabu ila gairi ku tafi zuwa ga wani na a zo wajen annabi ibrahim a zo a ce an- kai ne khalilur rahman kai ne kaza ai ta masa fadanci in an gama yace yayi wasu abubuwa guda uku wadda kai yau in an kirga ma abubuwan sai kaga kayi su sun fi ɗari ma a yau din amma shi guda uku ne. a cikin abubuwa guda uku mutanensa sun ce a zo a bauta wa gunki ya ce in ni saƙim shi ba da lafiya ba zai iya bauta wa gunki to me laifinsa nan ba da wani laifi ya yi tafiya da matarsa wani sarki yana ƙwace matan mutane sai aka ce matarsa ce sai ta a yar uwarsa ce kuma yar babbansa ne ai kaga yar uwar tasa ne na ɗaya na biyu kuma a duniya a lokacin da shi da ita su ne musulmai yar uwarsa ce a cikin addinin musulunci kaga bai yi wani abu wanda ba haka ba to wannan maganar da ya faɗa ya ce yana tsoro kar ya je Allah ya ce me yasa ya faɗi haka na uku ya shigo gidan gumakan bayan mu'aisan sun tafi hidimarsu ya shigo da gatari duk ya sare gumakan sai ya ɗora wa babban gunki da suka dawo suka shiga suka ga gumakan su an sassare suka dinga man fa'ala hadha bi alihatina waye ya zo ya kakkarya gumakan mun nan sai wani ya ce na ji wani matashi ana ce masa ibrahim yana aibata su suka ce fatu biyi ala ayyun nasu la'allahum yashhadun aje a zo da shi a gaban mutane ya zo a tambaye shi mutane su shaida aka zo da annabi ibrahim aka ce a anta fa'alta haza bi alihatina ya ibrahima kai ka aikata mana haka da gumakan nan na allolin nan namu sai yace a bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiquna yace ai babban ne ran sai baci shine ya dauga talibi ya sassare su ya sassare su saboda haka ba ku ga ya naɗa gatarin a wuyansa ba ku tambaye su mana su da aka sassare in suna furuci su gaya mu kaga ai wa'azi ya musu shikenan sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan sun san kuma kai ba sa magana kaga dai ƙarya suke yi kuma wa'azi ya musu amma duk da haka cewa da yayi wannan babban nasu shi ya sare su yana tsoro ya je wa Allah Allah ya tada wannan magana sai ya ce musu izhabu ila gairi a yi ta tafiya dukkan annabawan nan sai an bi kansu har a zo kan annabi isa imamul bukhari ya ce da aka zo wajen annabi isa ya ce walam ya zakur zamban shi annabi isa bai taɓa ma irin wannan din ma shi bai taɓa yi ba Eh, bai taɓa yi ba bai ambaci wani zunubi ba da ya ce yana tsoro wajen allah kawai ya ce menene aka ce ceto ne ya ce ku ta- ku sadu da annabi muhammadu kawai sai gaba ɗaya halitta sai mu tafi wajen annabi muhammadu idan muka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce menene sai mu ce ceto ceto ne ya rasulullah so muke ka cece mu a wajen Allah bala'i yayi bala'i abinda manzo Allah zai faɗa sai ya ce ana laha ana laha ana laha ana laha. ni ne zan cece ku ni ne da ceton ni ne da ceton manzo Allah ya ce sai ya tashi ya je inuwar al'arshi ya je ya faɗi ya sujjada wa Allah ya ce in yabi Allah da yabon da ni ma yanzu haka ban san shi ba a lokacin Allah zai kimtsa masa wannan yabo idan ya yabi al- ya yabi Allah ya yabi Allah sai Allah ya ce masa irfa arasaka daga kanka saltu da washfa'atu shaffa daga kanka me kake nema ceto ne nemi ceto a baka to nan ne fa manzo Allah zai sa a zo a sa sikelin ma a fara ceton a yi ta in kuma aka zo za a yi ceton sai ya zo ya tsaya a hagun al'arshin Allah annabi Adamu sai ya zo ya tsaya a daman al'arshin Allah abin da ya sa manzo Allah ya tsaya a hagun al'arshin Allah nan ne hanyar wuta nan kuma daman al'arshin Allah to shi kuma annabi Adamu shine baban mutane yana dubawa Allah yana nuna saboda la zulma al yawma ranan babu zalunci ya gaba a zalunci kowa daga cikin ƴaƴansa ba to shikenan manzo Allah yana tsaye yana gani ana hisabi mutane suna tafiya wuta annabi ya je ya ɓace takardar da aka ba su ta wutar ya ce tafi aljanna annabi ya dinga ceto ya dinga ceto a ciki an- a wannan- wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Adamu sai ya ga wani mutum yana daga cikin al'ummar annabi Muhammadu amma kuma gashi an kama shi za a yi wuta da shi sai annabi Adamu sai ya kalli manzon Allah sai ya kira sunan annabi Muhammadu sai ya ce ga wani a cikin al'ummar ka za a yi wuta da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai ya ce wa mala'ikun ina za ku yi da shi sai su ce da wutar Allah ya ce ai wuta da shi sai ya ce a'a ku me da shi a sake zuwa a sake masa hisabi sai su ce ai su wasu irin halitta ne wanda la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun tunda Allah ya umurce su su ba za su saba wa Allah ba sai yadda hadisin ya zo sai manzo Allah sai ya rike gemunsa sai ya kalli wurin zai sai ya kalli al'arshin Allah sai ce ya Allah ubangiji kai ne ka mun alkawari kace wata rana tana zuwa yawma la yuzillahu nabiyya ranar da ba za ka tozartar da ni ba to ga ranar kuma ta zo sai Allah ya ce wa mala'iku adiru muhammadan kuma sa biyayya sai manzo Allah ya ce ku koma da shi wajen hisabi sai a dawo da mutumin wajen hisabi idan aka dawo da shi wajen hisabi sai a gwada ayyukansa to ya sha ta duk ƙarfin cikinsa ba mutumin kirki ba ne gaba ɗaya ba shi da aiki mai kyau amma ko musulmi ne sai a zo a sake gwada kaya sai sai kiffan wannan mizani na mugun aikin sai ya sake rinjaya to yadda hadisin ya zo sai manzo Allah ya sa hannunsa a cikin aljihunsa sai ya ɗauko takarda da ɗaka guda ɗaya sai ya jefa kan ɓangaren aikin alkhairi na kiffan mizani iya jefawa sai aikin sai ya rinjaya gaba ɗaya sai ya rinjaya kyawawan ayyukan gaba ɗaya Allahu akbar.
sai sai a ce shikenan mutumin ya tsira kai aljanna kai aljanna ana masa murna sai ya kalli annabi Muhammad Sallallahu alaihi sai ce kai kuma nan wane ne kai wanda ka zo ka tseratar da ni daga shiga wuta sai ce baka sanni ba yace yace ana nabiyuka Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ai annabin ka ne ni annabi Muhammad ka taba mun salati sau daya shi ya manta ma bawan Allah yace salatin nan da ka mun gashi nan shine na jefa salatin ya tsirtar da kai daga wannan mutum to wannan annabin da ya ce wai dan ya ce ba ni dan Allah dan annabi ai ko dan wannan limamin namu ka zo ka ce don Allah ka bani don limamin mu na gwanda nan in dai ina da mutunci ya kamata in baka bari annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'a ku yi a hankali yahudawa sun shigo cikin al'umma ta bangaren addini suna nan suna ta halakar da mutane a zo a ce ma ka koma ga Allah kai na Allah ne ka tabbatar da tauhidi a zuciyarka amma fa babu annabi Muhammadu ina ruwan Allah da kai in baka je da manzo Allah ba. su mushrikai da suka dinga cewa manzo Allah a lokacin suka dinga cewa ai su mutanen Allah ne su suna son Allah ne Allah ya ce musu yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah ya ce wa manzo Allah ga ya musu in Allah suke so su bi ka sai Allah ya so su sallallahu alaihi saboda haka Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ka sa annabi ya cece mu wannan masifu da bala'i da yake cikin Najeriya nan duk irin wannan abubuwan wallahi shi ya jawo mana wannan masifu eh Allah ai ba za ka taba annabi ya barka ba gaskiya Eh, ya za a yi arena masa annabinsa Allah ya bar al'umma to shi yasa ake cikin masifu iri-iri Allah ka yaye mana barkacin manzo Allah su kuma yan uwa mun yi manya-manyan baki ga manya-manyan malamanmu shugabannin kungiyar jama'atu nasarar islam na jihar gombe wacce- wadda ita ce lema a dukkanin kungiyoyinmu na addinin musulunci a ko'ina a wannan ƙasan sun kawo mana ziyara a wannan masallaci sun girmama mu mun ji daɗi yadda kuka mutunta mu kuka girmama mu Allah ubangiji ya girmama ku Allah ya ƙara mutunta ku ga su kuma dattabai manyan mutane mutanen kirki da ka gansu Allah ya saka muku da alkhairi ban sani ba ko wani daga ko sakatare kai zaka ce wani abu na eh to to shi kenan to alhamdulillah ga sakatare ka gabatar da su jama'a kuma za su gaya mana wani abu da